إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا شاشد وتر ربيع الأول hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1448 wanda ya dace da 29 ga watan 8 shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin ar-rahiqul maktum wannan shine karatunmu na 53 mala ya ce almarhalatu thalitha zango na uku shine matashin karatunmu na yau da'watul islami kharija makka da'awan musulunci a wajen makka duk karatun da muka yi wucin baya duk gwagwarmayar da aka yi bata hita daga garin makka ba ana cikin garin makka ne waɗannan shekaru masu yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zanna a cikin garin makka shekara goma cur don aiki da umarnin Allah da ya ce wa an zil ashira ta kai al'akwarabi ka gargaɗi danginka mafi kusanci to mazala ya shekara goma tare da dangi yana ta kiransu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a hankali a hankali ana samun mutum ɗaya yau mutum ɗaya gobe mutum ɗaya banda gobe haka dai ana samu suna musulunta kuma ana samun tirjiya da kiyawa da gaddama da rigima da ma cutarwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma waɗanda suka ba da gaskiya da shi ar-rasul sallallahu alaihi wasallama fi ta'if manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin garin ta'if ta'if sunan gari ne har yanzu kuma yana nan da sunan shi fi shawwal a cikin watan shawwal sanata ashirin shekara ta goma minan nubuwaci daga annabci ma'ana bayan shekara goma da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam fi awakhilin mayu a cikin ƙarshen watan mayu shine watan mai au ko kuma awailan yuniyo ko kuma ƙarshen watan wato yuniyo shine juwan juwe ko watan juwe shekara ta 600 goma sha tara waɗannan watanni da larabci haka ake kiransu to shekara ta ɗari shidda da goma sha tara haihuwa annabi isa alaihi salam a cikin wannan lokacin ƙorajen nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ila ƙwa'if ya zuwa garin ƙwa'if وهي تبعد ita kuma ta'if tana da nisa min makkata daga makka na 60 milan kaman wato mil 60 ma'ana kaman nisan maraɗi da garin agi mil ya yi kilomita ya yi kilomita yawa duk mil ɗaya yana ɗaya da rabin kilomita na zamani kenan kaga zai kaiwa yawa kusan 90 ya ma wuce ya ma wuce ga zawa ke inda ga zawa 85 ce yawa da saura haka ne dab da tasawa to tana da nisan kaman wato kilomita 90 ko da kaɗan ko ba kaɗan tsakaninta da da makka to annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita saraha ya tafi wannan gari na ta'if mashiyan a ƙasa ba da jaki ba ba da doki ko raƙumi ba a ƙasa da ƙafafuwan shi ya taka ji'atan wurin zuwa ko kuma wurin dawowa wa ziyuban da kuma me yawwa wa zahuban da kuma dawowa duka tafiya da dawowa ƙasa ya tafi ƙasa ya je kuma ƙasa ya dawo to mun tafiya a mutanen da dama ba ta da wahala tana da wahala tunda ko mutanen da an mutum na da abin hawa ba ya tafiya ƙasa yawwa sai in ya kama mutum bayan da za a yi mutu sai dai amma dai tafiyan da yawanta in baka da baka jin wahalar ta inda shekarun arba'in da suka wuce za ga mutane daga gefen maradi suna zuwa kasuwa ƙasa kuma su koma ƙasa tunda ba motoci ba abubuwan hawa sai dai mutum ya zo kasuwa ƙasa kuma ka ganshi da wani ɗan buhu ga hannun shi kuma hanya na da aminci babu abin da zai faruwa babu wani mugu da zai tarakka ko dare kai mutane na cike da alkhairi lokacin Allah ya ƙara mai mana wannan alkhairi wa ma'ahu tare da shi maulahu akwai yantaccen bawan shi zaid ibn haritha zaid dan haritha radiyallahu anhu wa kana mazalla sallallahu alaihi wa sallama ya zamanto kullama marra duk lokacin da yazo wucewa ala qabilatin akan wata qabila fi tariq abu hanya da'ahum ila islam sai manzo Allah kira zuwa ga musulunci don manzo Allah ya wuce zango na wasu kabila daga cikin kabilan Laraba sai manzo Allah ya tsaya wa'azi kada kaga balagoro ne aka yi nami na wa'azi tafiya ce tafi sabilillahi an yi ta ne domin a kira mutane zuwa ga addinin musulunci amma Taif aka hara saboda shine babban gari wanda ke tsakanin shi da Makka amma waɗannan zanguna ne yan ƙauyuka ne to manzo Allah zai kira su zuwa ga addinin musulunci falam tujib ilaihi bata amsa zuwa gare shi ba wahidatun daya daga cikin waɗannan kabilun minha daga cikin su ko guda ana hayya isa ta'if yana ta kiran mutane zuwa ga addinin musulunci babu wanda ya karba mai kira kuma shine manzo Allah ba annabin gaskiya ne yana dauke da sakon Allah na gaskiya ba son zuciya ba son rai a ciki ma kuma yayi wa'azin ya gargadi al'ummomi da yawa tsawon tafiya fa ta kusan ta hita yini daya domin da waya mutum ya wannan tafiya yini daya in baka tsaya ba kuma zaka zaka shi makanka ko ba haka ba saraka akalla sai an kwana ba ma duk da haka nan babu wanda ya saurari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da gaskiya da shi kuma ya hito ne saboda mutanen makka sun ishe shi sun dame shi dauke ba daɗin da shi da su ta yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bare hitawa shi ya kira mutanen waje ga ko sun karba ko ya samu sauki ko ya samu rangwama abin da yake samu na damuwa a cikin zuciyar shi falamman taha ila ta'if manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya so ta'if amida talatatu ikhwa sai waɗansu ‘yan uwa guda uku min ru'asa'i saqifin daga shugabannin ƙabilun saqif ƙabila ce wa hum abdu yalil su ne kamar haka akwai abdu yalil wa mas'ud da mas'ud wa habib da habib dukkansu ‘yan uwa ne abna wa amr ɗiyan amr ibni umair ɗan umair al-thaqafi dan kabilar thaqif sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya nufi su fajalasa ilayhim sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tinkare su ya zanna wurin su wada'ahum ila Allah bayan gaisuwa an gaisa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya kira su zuwa musulunci wada'ahum ila Allah ya kira su zuwa ga Allah subhanahu wataala wa ila nusratil islam ya zuwa kuma taimaka ma addinin musulunci ya ce ku yi imani da Allah ku daina bauta ma gumaka ku zo ku kama a gina addinin musulunci ku kawo gudunmu ku kawo taimakonku ma'ana ba taimako na kuɗi ba domin ka shiga addinin musulunci ka taimaka ka taimaki addinin musulunci ka samo mai mutane kuma za ka ƙara samo wasu su shiga ba maganan taimako ne na kuɗi ba magana ne na mutane su runguma addinin musulunci in tansurullah yansurku wala yansuranna Allahu man yansuru faƙola ahaduhum sai ɗaya daga cikinsu ya ce wa huwa yumarriku siyabal ka'aba alhali yana keta tufafin zanen ka'aba wanda ake lullube ta da shi yana yaga shi ayyu mazziquha yana yayyaga waɗannan zannuwa na ka'aba yace in kana Allahu arsalak in Allah ne ya aiko ka to sai mi mun ji Allah ya aiko ka to mi akai ka ji bakan magana wa qala al-akhar daya kuma yace ama wajada Allah ahadan ghayrak shin Allah subhanahu wataala bai samu wani wanda zai aikowa ba sai kai yawan mutanen nan na makka amma zan mun garin makka akwai mutane da yawa ko manyan mutane masu girma akwai su Abu Jahl akwai su Abu Lahab akwai su waɗannan da yan da yan tasha ne me Allah zai da su ba su yake so manzo Allah yake so to amma dai sai ya ce ama wajada Allah ama wajada Allah ahadan ghayrak shin Allah bai samu kowa da zai akwa ba sai kai wa qala ath-thalith na uku kuma sai ya ce wallahi la ukallimuka abada yace wallahi ba ba na maka magana ne ni ba abin da zai hada ni da kai ma in kunta rasulan in kai manzo ne la anta a'zamu khataran lalle kai ne mafi girman hadari min an arudda alaikal kalam da in maida maka magana ma in manzan ne ma kai to akwai hadari kwarai in tsaya ma ina maida maka magana wala in kunta takzibu in kuma ƙarya kake yi alallahi ga Allah ma yanbaghi an ukallimaka bai dace maka magana ba ma'ana dai kowane hali ba ruwana da kai to kaga mutanen da manzo Allah ya fara tinkara a garin kenan farawa da iyawa can baya abinda aka haɗu da shi zuwa cikin garin ta'if ba samu ta musa mai kyawu ba kuma waɗanda aka fara da su a garin ta'if su ma haka nan amma duk da haka nan manzala sallallahu alaihi wasallam bai gaji ba bai kosa ba bai yanke kauna daga samun waɗanda Allah subhanahu wataala zai azurta su da karba addinin musulunci ba fa qama anhum rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tashi ya bar su wa qala lahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masu idza fa'altum ma fa'altum ko id fa'altum ma fa'altum tunda kun yi abin da kuka yi faktum wa anni to ku boye kar ku gaya ma kowa abin da ya faru tsakani na da kar ku faɗi ga abin da kuka gaya mani saboda kan mutane su samu karfin karfin halin su ma su kara gaya mani ko ma maganar da tafi wannan muni kyale uku kawai wa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallama ya tsaya baina ahli taif tsakanin mutanen garin taif ashrata ayyam kwanaki goma la yada'u ahadan ba zai bar wani mutum ba min ashrafihim daga madaukakan mutane masu darajar mutanen garin illa ja'ahu sai manzo Allah ya zure shi wa kallamahu kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mashi magana ce ka karbi kiran Allah subhanahu wataala ka taimaki addinin musulunci ka rabu da bautar wani Allah subhanahu wataala kowa duk wanda manzo Allah ya san bambani to haka ma kanana manzo Allah ya kewaye garin gaba ɗaya da wa'azi yayi gaba ɗaya kowa na ji yabo mutane ɗaiɗaikun su yana gaya musu yana kiran zuwa ga addinin musulunci amma shiru kake shi faƙalu sai suka ce ukhruj min biladina suka ce ka fita daga garinmu mana suka kore shi nan ba garin irin wannan addinin da ka zo da shi bane ka je ka ba mu wuri kawai ka duba ga yadda ake koran shugaban halitta wa aghraw bihi sufaha'ahum kuma suka hada shi da wawayensu aka nemo wawaye sakarkari marasa gaba marasa hankali aka ce ku kore shi falamma aradul khuruja aradul khuruja lokacin da manzo Allah ya nufin fita tabi'ahu sufaha'uhum wa abiduhum sai wawayen nasu da bayin su suka bi manzo Allah baya yasubunahu suna zagin manzo Allah wa yasihuna bi suna ta mai kuwa hatta ijtama alaihi nasu har sai da mutane suka hada kan shi mana sai da suka tara mai mutane suna zagi suna kuwa sai da kowa ya taru ba waqafu lahu sai suka tsaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam simafaini ay saffaini sahu guda biyu wajalu yarjumunahu bil hijara suka shiga jifa annabi sallallahu alaihi wasallama da duwatsu ana jifa annabi sallallahu da dutse saboda ya ce a zo a bauta ma Allah shi kadai a bar bauta ma gumaka wa bi kalimatin min as-safa kuma suka ci gaba da jifa annabi sallallahu alaihi wasallam da kalmomi na wauta ma'ana zage zage kenan da bakaken maganganu da miyagunsu wa rajamu suka jefe araqibahu wato diga diga annabi sallallahu alaihi wasallam hatta ikhtadaba na'lahu bid-dima'i har sai da takalma annabi sallallahu alaihi wasallam suka cika da jini suka jage jage da jini bana sai da kai kasan takalmin shi inda yake takawa jini ne to da yadda aka jefe mai kawafan kawafan ake ta jima dan ya gaza tafiya wa kana zaid ibn haritha zaid da haritha yaqihi ya kasance yana kare shi bi nafsihi da kanshi don haka yi jifan sai ta sai a jefi zaid yana kare annabi sallallahu alaihi wasallam hatta asabahu har sai da ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam shijajun roci fi rasihi a cikin kanshi walam yazal bihi sufa'u kadhalika wayannan wawayen ba su gushe ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam haka hatta alja'uhu har sai da wato suka matsa ma annabi sallallahu alaihi wasallam suka sa ya fake ila ha'iti ya zuwa wata gona wata fadama li utbata wa shayba na utba ne da shayba ibn rabi'a diyar rabi'a su biyu ala salasati amyalin min al-ta'if akan nisan mil uku daga garin ta'if bayan an hito falamma altaja'a ilayhi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fake zuwa ga wannan gone raja'u anhu shikenan kadiba kaga tafiyan mil uku tafiyan kilomita 4 da rabi kenan na zamanin nan kusan an raka shi kamar daga nan zuwa kusan cibiri kenan ana kuwa ana zage-zage ana miyagun maganganu ana jifa da duwatsu sai da aka gaya tsaya wannan gonan sa'annan suka dawo wata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ila hublatin min inab ya zuwa wata itaciya wata bishiya ta inabi bajalasa sai manzan Allah ya zanna tahta zilliya ƙarƙashin inuwar wannan itaciyar ila jidarin ya zuwa wata katanga balamma jalasa ilai yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zanna wurin wannan katanga din mutma'anna kuma annabi ya natsu da sai annabi alaihi salatu wassalam ya addu'a bidu'a'il mashhur da addu'a sananniya shahararriya addu'a alladhi addu'a wanda ya dullu yana yin nuni alam tilai qalbihi abu cikar zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam ka abatan bakin cike wa huznan da damuwa abinda yake nuna lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika da damuwa a wannan lokaci min malaqiya saboda abinda manzo Allah ya hade da shi min shiddati na yi tsananin kiyayya da aka nuna mashi wa asaban da bakin ciki ala annahu lam yu'min bihi ahadun akan cewa lalle babu wanda ya bada gaskiya da shi Ƙala annabi sallallahu Alaihi wasallam sai ke cewa, Allahumma ilaika, ya Allah, ya zuwa gare ka ne, ashku, nike kai ƙaran ba'afa ƙuwati, raunin ƙarfina. Mana ina da ƙarfi amma ƙarfina ya yi rauni, to kuma ina kai maka kukan wannan rauni da ƙarfina ya samu. Don babu wanda yake maganin matsala sai Allah subhanahu wata'ala. zaka manzala ce ilaika ashku ina kai kuka da'afa launin kowace ƙarfi na zuwa gare ka wa qillata hilati da kuma ƙarancin wayona ko kuma ƙarancin ƙoƙari na da dabara ta ma'ana dabara da ta ƙare mani ƙarewar dabaran to ina kai kukanta zuwa gare ka ya Allah wa hawariya lan nas da kuma wulakanci na akan mutane yadda mutane suka wulakanta ni Allah daina kai kuka zuwa gare ka Allah ka kama mani ya arhamar rahimi ya kai Allah subhanahu wataala mafi tausayin masu tausayi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam anan bai ce Allah ni baka ga abinda mutane suka mana ba takan shi yake ba ta tasa yake anta rabbul mustad'afin Allah kai ne mahaliccin masu rauni duk wanda aka raunana Allah ta'ala kai ne mai taimakon shi to ka taimake ni wa anta rabbi Allah subhanahu wataala kuma kai ne mahalicci na ila man takiluni Allah ya zuwa ga wane ne ka mika ni da wa kabar ne ya Allah ila ba'idin ya zuwa wanda yake nesa ya tajahamuni wanda zai zo ya cutar da ni ya nuna mana hinkari am ila aduwin mallaktahu amri ko kuma ya zuwa maki wanda ka mika mashi al'amari na zuwa ga wa ka mika ni ya Allah in lam yakun bika alayya ghadabun in fushi bai kasance gare ka a kaina ba ya Allah in ba fushi kai da ni ba fala ubali Allah ban damu da duk abin da aka yi mana ba mana da wannan wahala da na shawo dai wannan tattaki mai nisa na ta kiran mutane ban ci nasara ba na dawo kuma ake jifa ta ake gaya wani bakaken maganganu duk in dai ba fushi kai da ni ya Allah ba babu komi na san duk cikin aikin da ka dora mana ne walakin na afiyataka sai dai Allah ta'ala lafiyarka ka bani lafiya daga irin wannan wahalhalin hiya ita ce ausa'uli mafi yalwa gare ni ma'ana ka raba ni da irin waɗannan wahalhal na hisan haka amma jarabawa da kama da dubban damu bai Allah na san rayuwa da ma haka nan ne dole sai an shiga jarabawa dole sai an kamu dole sai Allah subhanahu wataala ya kawo wahala to amma ba san wahalar nake ba ina roƙonka Allah na fi san abal ne in zan na lafiya babu wata damuwa tare da ni a'udhu ina neman tsari da kariya bi nuri wajhika da hasken fuskarka alladhi wanda ashraqat lahu dhulumat dubbai suka yi haske saboda shi kamar yanzu a kaga nan da awa biyar nan da awa bakwai cikin duhu muke zuwa awa takwas ko cikin duhu muke sosai yanzu ga mun shiga haske wannan hasken na rana hasken wane ne hasken Allah ne wa saluha alayhi amru dunya wal akhirah kuma lamarin duniya da lahira ya gyara akan shi ina roƙonka Allah ka kare ni min an tanzila ko min an tunzila bi ghadabuk ka saukar da fushinka ghadabaka ka saukar da fushinka alayya kaina mana ina roƙonka Allah ka tsare ni da fushinka ya sauka gare ni in dai ba fushi bane ya Allah to zan yi hakuri in jure aw yahilla alayya sakhatuka ko kuma dai ananin fushinka ya sauka a gare ni lakal utba Allah zai ta lallaba ka zai ta neman yarda ka hatta tarba har sai ka yarda wala haula wala quwwata illa bika babu karfi babu wani azanci da dabara sai da kai ya Allah wadi ba ka gani waɗannan mutane kwata-kwata bai tabo su Allah sallallahu alaihi wasallam kwata-kwata bai yi magana su ya gama da su su ba su ne matsalar shi ba ya san mene shirya ta Allah ce yawan Allah ya shiryar da su za su shiryu in Allah ya shiryar da wasu za su shiryu to haka ma batarwa ta Allah ce in Allah ya batar da su ba da ya sai shiryar da su shi yasa bai mai magana su bai ce Allah ka sauka musu da bala'i kaga wannan halin annabawa kenan wanda ba annabi ba kaga cikin addu'a a zuwa jiyo ka da kyar kasha ka samu wani wuri ka ɓoye kuma ka kai ta addu'a ta daban ba ta shayar nan mutane ba to kwata-kwata cikin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai magana su ba ya yi ta ganawa da Allah yana gaya ma Allah subhanahu wata'ala damuwar shi kawai falamma ra'ahu lokacin da suka gane shi ibna rabi'a ɗayan rabi'a din nan guda biyu utuba da shaiba masu gonai taharrakat lahu rahimuhuma sai zumuncin su ta motsu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ta motso ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bada'awa sai suka kira gulaman wani yaro lahuma nasu nasraniyan ba nasari ne yuqalu lahu addas sunan ya addas wa qala lahu suka ce mashi khudh qitfan min hadha al-inab ka ciro wani tsinka daga wannan inabin qutufu hadaniya yini qit ka ciro wani dumbuji na wannan inabin rizan wa za bi ka tafi da shi ila hadar rajul ya zuwa wannan mutumin ka je ka kai mashi saboda mun ga kamar yana cikin mawuyacin hali yana ya galabaita ya sha wahala je ka kai mai samu ya sha ya ƙara samun nutsuwa balamma wa ba'ahu musamman rizan inab yana daga cikin itace wa'inda wato nan take da ikon Allah za su sauki ma gashiya yana cikin 'ya'yan itace masu irin wannan baiwar da Allah ya musu wani lokaci muna in Allah ya kai makka tun da can za ka gani shiga yanan arha ga yanan ko'ina ana ta tallan shi aiki kamar yadda ake tallan ayaba nan da mangwara da waza ba kare wani lokaci kawai shi nake sha inda sai dan kwandan nan sai je in sha kawai kwanci na sai da sa ko abinci ba ci in ji kawai jiki na ya dadi gashi da ruwa gashi da zaki shikenan duk ya mai maganin komi sai maka to suka ce ka tafi da shi wurin wancan mutumin falamma wada'ahu lokacin da ya aje shi baina yadai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam badda ya dahu ilai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙo hannuwan shi zuwa gare shi qailan yana mai cewa bismillah da sunan Allah zan ci wannan inabin thumma akala sa'annan ya ci faqala addas sai addasu ya ce inna hadal kalama lalle wannan zancen ma ya ƙuluhu alu hazihil biladi mutanen waɗannan garuruwan ba su faɗin wannan magana ban taɓa jin wani ya ce bismillahi ba wa lahu rasulullah wallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mashi min ayyil biladi anta kai kuma daga wani gari kake cikin garuruwa ina ne garinku wa ma dinuka kuma me ya addininka qala yace ana nasrani ni ba nasari min ali ninawa daga mutanen ninawa niki wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai maiki sallallahu alaihi wasallam yace mai min qaryatir rajuli salih yunus ibn matta kai daga garin mutumin kirki kake Yunus dan mata ko qala lahu wa ma yudrika sai adda sai ce malami sallallahu alaihi wasallam wa ya sanar da kai ma Yunus ibn matta wane ne Yunus dan mata qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaka akhi ai wannan mutunan mutunan kirki din nan dan uwana ne kana nabiyan ya kasance annabin Allah ne wa ana nabiyu ni ma annabin Allah ne domin san juna yan uwa ne fa kabba addasun sai addas ya dukkufa ya fado ala rasi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga kan annabi sallallahu alaihi wasallama wa yadai da hannu manzo Allah wa rijlai da kafafuwan shi yuqabbiluha yana ta sumbata su yana sumbata kan manzo Allah da kafafuwa da hannuwa ya da saboda ya san annabi yunus shi kenan faƙala ibna rabi'a ahaduhuma lil akhar sai diyar rabi'a din nan guda biyu ɗaya ce ma ɗaya amma gulamuka amma gulamuka kaga yaron can naka ko faqad afsadahu alayka wancan mutumin ya bata shi ga can daga a ake shi ya kai mashi inabi ga sai yana sumbata kan shi mana ya yarda da shi ya gaya mai wata magana na gara masu na magana shikenan falamma jaa addas lokacin da addas ya zo qala lahu suka ce mashi wai hak kai ina amfaninka daga aika ka kana bashi ka dawo mana me tsada ka wure shi ma haza me wannan qala ya sayyidi sai addas ya ce ya kai mai gidana ma fil ardi shay'un a ƙasa a duniya babu wani abu khairun wanda ya fi alkhairi min hadar rajul kama wancan mutumin laqad akhbarani bi amrin lalle ya bani labari la ya'lamuhu labarin da babu wanda ya san shi illa nabiyun sai annabi qala lahu suka ce mai wai haka ya addas Allah wadaranka ya kai addas kai canka na umaninka la yasrifannaka an dinika kada ka yadda ya bata ya kaudar da kai daga addininka fa inna dinaka lalle addininka khairun yafi alkhairi min dini daga addinin shi to shi kuma addas mabiyan addini ne wanda akwai karatu a ciki su kuma mabiya addini ne da ba a karatu addinin son zuciya ne da sare kawai shikenan magana ta wuce wa raja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallama ya dawo fi tariki makkata a cikin hanyar makka ba da khurujihi min alhayd bayan fitowar shi daga wannan garkai ka iban ya fito yana cikin bakin ciki mahzuna yana cikin bacin rai kasiral qalbi zuciyar shi ta karya dijikin shi yayi sanyi falamma balagha qarnal manazil yayin da manzo Allah ya iso qarnal manazil min abin nan miƙati ne ko? yawwa na mutanen najdu ba sa ilayi ba sa Allahu ilayi jibril sai Allah subhanahu wata'ala ya yi koma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibril wa ma hu tare da malaika jibril malakul jibali akwai mala'ikan duwatsu wanda aka bashi kulawa da duwatsu gyaransu da tsaransu da tsayawarsu da amfaninsu duka shi ke kulawa da su yastamiruhu yana neman umarnin shi an yi tsabbika ko an yi tsabbika al'akshabai ya game manyan duwatsu guda biyu al'ali makata akan mutanen makka saboda ya hito daga makka mutanen makka sun cutar da shi sun tsangwame shi sun ƙin imani da shi wa ƙadarawar bukhari yau imamul bukhari ya rawaito tafsirar kissa bayanin kisan dalla-dalla bi sanadi da sanadin shi an urwa ta ibn zubair daga urwa dan zubair anna aisha ta radiyallahu anha lalle aisha Allah ya kara mata yarda haddathatu ita ta bashi labari annaha qalat lalle ta ce lin nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi alaihi salatu wassalam hal shin ata alayka yawmun wata rana ta taba zuwa gare ka kana shadda alaika wadda ta kasance ita ce mafi tsanani da wahala da wuya gare ka min yaumi uhud kamar ranar yakin uhudu ma'ana tun da kake akwai wata rana da ka sha wahala kamar ranar yakin uhudu qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqitu min qaumiki ma laqitu na gamu da abinda na gamu da shi a wurin mutanenki na sha wahala sosai wa kana shadda ma laqitu minhum ya kasance mafi tsananin abinda na hadu da shi gare su yawmul aqaba ranan aqaba id aradtu nafsi lokacin da na kai kaina alabni abdi yalil akan dan abdi yalil ibni abdi kulal dan abdi kulal falam yujibni bai karba mani ba ila ma aradtu ya zuwa abinda nake nufi fanqalaqtu sai na tafi wa ana mahmum alhali ni ina cike da bakin ciki alawaji ga fuskata falam astafiq ban farka ba ban dawo cikin hayyacina ba illa wa ana bi qarni sa'alibi sai da naga kaina gane cikin qarni sa'alib wannan dai wurin da aka fada wal musamma bi qarni al manazil shine wurin da ake ce ma qarni al manazil farafatu ra'si yace sai na dago kaina fa idza ana bi sahabatin sai ga ni ga wani hadari qad adallatni hadarin nan yayi mani innuwa fa nazartu sai na duba fa idza fiya jibrilu sai ga cikin hadarin jibril ne ashi fa nadani sai jibril ya kira ni fa qala sai yace inna allaha qad sami'a qawla qaumika laka lalle allah ta'ala ya ji maganan mutananka a gare ka wa ma raddu alayka kuma allah ya ji abinda suka maida maka ولقد بعث الله إليك ملك الجبال للي ألا يأيكمك ملائكة دوز لتأمره بما شئت بهم دومنك أمرتش دا أبندا كسو أتكنسو فناداني ملك الجبال سي ملائكة دوز ويكراني فسلم علي يمن سلم ثم قال سنيت يا محمد صلى الله عليه وسلم يا كان محمد ذلك wannan fa fama shita abinda kake so shi za yi in shita an utbika alaimul akhshabain in kana so sai mace su da duwatsu in jawo wannan duce in jawo wannan duce a matse su a hallaka su ay la fa'altu in kana so sai in wal akhshabani huma jabala makka duwatsu guda biyu na garin makka su ake ce mal akhshabani ga sunan abu qubais akwai dutsen da ake ce ma abu qubais baban qubais والذي يقابله وهو قعيقعان da kuma gudan wanda ake cewa qaiqian qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace bal arju a ina fata an yukhrija Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukin sarki ya fitar min aslabihim daga tsatsan su ban ya'budu Allah wahdahu la yushriku bihi shay'a wanda zai bauta ma Allah shi kadai bai hada kowa da Allah ba mana ba da su a halaka su a bar su mu ci gaba da fama da su yawa mai raban ya tsira sai ya tsira ubiyadar jawabi a cikin wannan amsa din alladhi adna bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alladhi adla bihi rasulullahi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gurguso da shi tatajalla shakhsiyatuhu wato matsayin annabi sallallahu alaihi sallama alfazzatu makadaiciya take bayyana mana sai irin shi ke yin haka ta baka dama kan mutanen da suka kashe maka mutane suka koran maka mutane suka kwace ma mutanen ka dukiya suka hana ka kai ibada har ma ka fita ga wata dama ta samu kuma ka roki Allah kuma Allah ya turo ma mala'iku amma da yake ba manufar shi a hallaka su ba cikin addu'a dama bai ce Allah ya hallaka su ba shi ta kan shi yake in wani abu ya ma Allah to Allah ya haƙuri bai magana kansu ba da ya magana kansu kaga sai ce to ta samu yawo Allah ya karba addu'a saboda haka a hallaka su sai a yi sabon mutane to maza Allah bai haka ba sallallahu alaihi wa sallama wa ma kana alaihi kuma wannan yana bayyana abinda manzo Allah yake akan shi min al-khuluqi azim na hali mai girma la yudraku wanda ba arskan ghauruhu iyakashi nisan shi da zurfin shi ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan halaye manya manya waɗanda ba wanda ya so ya ga ƙarshen su saboda yawan su saboda zurfin su wa afaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka wa ma'anna qalbu zuciye shi ta nasu li ajli hadha an-nasr al-ghaibi saboda wannan cin nasara din na buye da ya faru allazi amaddahu Allah alaihi wanda Allah subhanahu wataala ya taimake shi da shi min fawqi sab'i samawat daga saman samai bakwai ثم تقدم سانا النبي صلى الله عليه وسلم ya ci gaba fi tariqi makka a cikin hanyar makka hatta balagha sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa wadi nakhla wurin da ake cewa wadi nakhla korin dabino wa qama fihi ayyaman manzo Allah ya zamna a cikin shi kwanaki wa fi wadi nakhla a cikin wannan korin wannan wurin mawdi'ani akwai wurare guda biyu yasluhani lil iqama sun dace mutum ya zaman shi wurin domin fadamu ne kuma zango ne akwai mutane wurin na farko shine as-sailul kabir ambaliya babba sunan wuri ne cikin kwarin ke da waɗannan wuraren guda biyu wazima da kuma wurin da ake ce mazima lima bihima saboda abin da ke tare da wuraren guda biyu min almai na ruwa akwai ruwa kullum wura akwai tafki wanda bai kwafewa tsawon shekara wal khisb sa'annan kuma wurin tsatse ke gare shi wuri ne mai kyau ana noman rani wurin kenan kaga mutum zai iya rayuwa wurin walam naqif ala masdarin bi aini ko yu'ayyin mawdi'a iqamati sallallahu alaihi wasallam fi malai ce walam naqif ba mu tsaya ba ala masdarin akan wani wata madogara ba wani dalili ba yu'ayyinu wanda ya gwadi mawdi'a iqamatihi sallallahu alaihi wasallam fi wurin tsayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wadi nakhla ina manzo Allah ya tsaya ya tsaya a cikin asiri al-kabir ko kuma cikin zima din ya tsaya yawwa ba ayyana ba ya dai zanna a cikin wannan kwarin kwanaki nan ya ci gaba da tafiya wa khilala iqamati a lokacin tsayuwa annabi sallallahu alaihi sallama hunaka a can ba'atha Allahu ilai sai Allah subhanahu wata'ala ya aiko ma manzo Allah nafaran min aljinn wasu tawaga daga cikin aljannu zakarahumullah Allah ya fade su fi mawdi'aini a cikin wurare guda biyu min alquran na alqurani mai girma fi surati al-ahqaf a cikin surati al-ahqaf Allah subhanahu wata'ala ya fade su Allah ya ce wa id kuma ka tuna lokacin da sarafna ilaika muka karkato zuwa gare ka nafaran min aljinni wasu jama'a daga cikin aljannu yastami'una alqur'ana suna sauraron alqur'ani suka kashe kunnuwansu suna sauraron alqur'anin da kake karantawa falamma hadaruhu lokacin da suka halarto wurin qalu sai suka ce majunansu ansitu ku yi shiru kowa yi shiru ya saurara suka yi shiru aka yi ta karatu falon maƙubiya lokacin da aka ƙare karatun wallau sai suka juyo ila ƙaumihim ya zuwa mutanensu munzirina suna masu gargaɗi ma'ana aljannu ba su yi wata-wata ba ba su yi wani jinkiri ba daga jin wa'azin manzo Allah su ma suka ce wa'azin zasu sun karba addinin kuma sun tai suna wa'azi qalu ya qaumana sai suka ce ya ku mutanenmu inna sami'na kitaban lalle mu mun ji wani littafi mai girma unzila an saukar da shi min badi Musa daga bayan annabi Musa kaji ashe mabiya addinin annabi Musa ne aljannu Mana aljannu kenan cikin su babu annabi annaba da cikin mutane suke musaddiqan lima bayna yadayhi halin kasancewa shi wannan littafin yana gaskatawa ga abin da ke gare gaba gare shi ma'ana duk littattafan da suka wuce linjila da attaura da sauran littattafai duk yana gaskata su yadi yana shiryarwa ila alhaqi zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqim kuma yana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya ya kaumana ya ku mutanenmu ajibu da'i Allah ku karba wanda ya kira zuwa ga Allah mai kira zuwa ga Allah ku karba mashi wa aminu bihi ku ba da gaskiya da shi yaghfir lakum min dhunubikum Allah zai gafara zai maku gafara zunubanku wa yujirkum kuma Allah zai kare ku min azabin alim daga azaba mai radadi har zuwa ƙarshe wa man la yujib da'i Allah fa laysa bi mu'jizin fil ardi wa laysa lahum min duni awliya ulaika fi dalalin mubin wannan abin da Allah ya kawo mana labarin shi kenan a cikin suratul ahqaf wa fi suratil jin a cikin suratul jin kuma nan bayani ya fi tsawo saboda shafi ɗaya da wani abu duk bayanin su ne Allah ya ce ƙuluhiya ka ce an yi wahayi zuwa gare ni ƙuluhiya ilayya an yi wahayi zuwa gare ni ko ƙul uhiya ilayya an yi mana wahayi ko ƙul uhiya ilayya kana cewa ƙul uhiya ilayya kana cewa ƙul ka tsaya sannan ka ce uhiya ilayya ko kuma ƙulu hiya ilayya ƙulu yawwa ka yi naƙali yawwa ka cire ka ciro wannan wasalin da ke ga alhamza ka da shi ga lamunta kusan kafu ka ce ƙulu ƙulu hiya ilayya an yi mani wahayi annahu cewa lalle istana a nafarun min aljinni wasu jama'a daga cikin aljannu sun yi sauraron ƙur'ani faƙalu sai suka ce inna sami'na ƙur'anin ajaba lalle mu mun ji alƙur'ani mai ban mamaki mai mamaki yadi ilar rushdi kacan ma sun ce yadi ilar haƙƙi nan ma sai suka ce yadi ilar rushdi yana shiryarwa zuwa ga abin da yake daidai fa'aman na bihi to mun ba da gaskiya da shi walan nushrika bi rabbina ahada kuma ba za mu taba hada Allah subhanahu wataala da kowa ba daga cikin halittarsa mu za mu tsaya mu yi tauhidi mu kadaita Allah subhanahu wataala da bauta ila tamami har zuwa ƙarshen al-ayatil khamisati ashara aya ta 15 ana ta bayani وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شطط وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذب وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله عليه وإنا لمسنا السماء فوجدنا فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وإنا كنا نقعد بنا مقاعد للسماء ومن يستمع لنا يجد له شهابا رسلا وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قلنا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وإنا لما سمينا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وإنا من المسلمون ومن القاسطون فما نسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء لنفتنهم فيه ومن يرد عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا waɗannan su ne bayanan da Allah subhanahu wataala ya kawo cikin wannan sura mai girma suratul jinni game da aljannu domin ya kwantar ma annabi sallallahu alaihi wasallama da hankali cewa in mutane ba su karba ba to aljannu sun karba wa min siyaqi hadhihi ayat daga tafiyar waɗannan ayoyin wa kada min siyaqir riwayati haka ma tafiyar riwayoyi allati waradat waɗanda suka zo fi tafsir hadha al-hadith a cikin fassara wannan abin da ya faru ya tabayyana yake fitawa qarara annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam bi huduri zalika an-nafar min al-jin manzo Allah bai san da halartowa wannan gungun na aljannu ba hina hadaru lokacin da suka halarto wa sami'u lokacin da suka yi saurare wa inna ma alima ba'da zalika manzo Allah ya sani ne bayan haka hina aqra'ahu Allah alai yayin da Allah subhanahu wataala ya sanar da shi biyadil ayati da waɗannan ayoyin wa anna hudurahum cewa lalle halarto wasu haza wannan kana li awwali marra ya kasance ga karan farko ne wa yaqtadi siyaqur riwayat tafiyar riwayoyin kuma yana yin nuni annahum cewa lalle su wafadu ba da zalika miraran sun yi ta zuwa tawaga tawaga bayan wannan lokaci bayan lokaci malam yace wa haqqan kuma gaskiya ne kana hadha alhadithu wannan abin da ya faru ya zamanto nasran akhara wani cin nasaran ne kuma na daban bayan wancan da aka aiko mala'iku to ga wani kuma can mala'iku ne nan kuma aljannu duk mutanen boye ne amadahullah Allah subhanahu wataala ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam min kunuzi daga taskokin ghaibihi gaibin shi al-maknuni boyayye bi junudihi da rundunar shi allati wadda la ya'lamuha illa huwa babu wanda ya santa sai Allah ba wanda ke ganin su sai Allah sai wanda Allah ya ga dama ya gwada ba thumma innal ayati allati nazalat sana ayoyin da suka sauka bi sadadi hadha alhadis tare da bayanin wannan abin da ya faru kanat sun kasance fi tsayiha a cikin nadewarsu bisharatun akwai albishir bi najahi da'awatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama da cin nasarar dawon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa anna ayya quwwatin cewa kuma duk karfin da ka sani min quwwatil kauni daga karfi karfi dake ga halitta la tastati'u ba su iya an tahula bainaha wa baina najahiha su shiga tsakaninta da tsakanin cin nasararta ita da wata manzan Allah duk karfin kafirai karfin banzari ga wani karfin Allah ya turo na mala'iku da aljannu ba shi kenan ba da wa man la yujibu da'i Allah ya Allah ce duk wanda bai karba ba wanda yake kira zuwa ga Allah ba fa laysa bi mu'jizin fil ardi ba wanda zai gagari Allah bane a cikin ƙasa ba wa laysa lahu min duni awliya kuma baya da waɗansu masoya koma bayan Allah waɗanda za su taimaka mashi ulaika fi dalalin mubin aljannu suka faɗi wannan suka ce kuma masu irin waɗannan sun tabbata a cikin bata bayyananne kuma a cikin suratul jinni suka ce wa anna lalle mu bananna mun tabbatar allan nu'jiza Allah ba za mu gagara Allah ba fil ardi a doran kasar nan da muke rayuwa ba wa lan nu'jizahu haraba kuma ba za mu gagari Allah in mun gudu ba ba za mu gudu ba Allah ya kasa kama mu ba duk inda muka yi Allah subhanahu wata'ala zai kama mu amama hadhihi an-nasra mala yace gaban wannan cin nasarai wa amama hadhihi al-bisharat gaban wannan albishir din aqsha'at sahabatul ka'abati wal huzni wal ya'si girgijan bacin rai da bakin ciki da hidda rai sai ta yayi sai ta bude allati kanat mutbiqatan alayhi wanda ta kasance ta rufe akan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta yayi ta bude منذ an kharaja tun da ya fito min al-ta'if daga ta'if matrudan an kore shi mad'uran abun kora abun turewa hatta sammama har sai da manzo Allah ya dage alal audi ila makka ya zuwa ainihi komawa makka wa alal qiyama akan tsayuwa kuma bi isti'nafi khuttati al-ula da sake hanyar shi ta farko ya ardil islam a cikin kawo addinin musulunci gwada addinin musulunci ga mutane ka karba shine ard wa iblaghi risalati llahi da kuma isar da sakon Allah al-khalida dawwamamman sakon Allah bi nashatin jadid da ainihi kuzari wanda yake sabo wa bi jiddin da kuma ainihi da gaske wa hamasin da kuma ainihi kish tana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wannan taimako na Allah subhanahu wataala sai ya dawo da ƙarfi yawa amma da can jiki yayi sanyi to amma da yaka mala'iku sun hade da shi kuma Allah ya saukan mai da mala'iku abinda aljannu ga abinda suka yi to kenan wa yana idan qala lahu zaid bin haritha a lokacin nan zaid dan harisa in ta can ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce manzo Allah kaifa tadkhulu alaihim yaya zaka dawo ka shiga wurin su waqad akhrajuka alhali su suka fiddo ka yani quraish yana nufin quraishawa fa qala ya zaid sai manzo Allah ya ce kai zaid inna Allah ja'ilun lalle Allah mai sanya ba ne limatara ga abin da kake gani yana faruwa farajan yayiwa wa makhrajan da mafita wa inna Allah nasiru dini kuma lalle Allah mai taimakon addini shi ne wa muzhirun nabiyahu kuma mai taimakon annabin shi ne shikenan mai daga annabin shi ne sai ya daga shi akan kowa kamar yadda ya bada wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al mushrikun wa kafa billahi shahida wa sara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tafi hatta idza dana min makka har lokacin da manzo Allah ya kusa da makka makasa bi hira sai manzon Allah ya zanna a hira kogon hira wa basa rajulan min khuza'a sai ya aika wani mutum zuwa khuza'a ila al-akhnas ibn shuraiq ya zuwa akhnas dan shuraiq li yujirahu domin ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai ce ana halifun ni abokin kawance ne ke halif wal halifu la yujiru abokin kawance kuma ba ya kare wani wanda aka kulla kawancen ba za a kare shi ba ma'ana ni abokin kawancen kwarai shawa ne su kun kwarai shawa ba su shiri da annabi saboda haka ba wannan magana ba ce ya ce aji a gaya mashi daji garinsa yi mutum da garinsa amma zai shigowa saboda ba daɗi babu wani yanzu wanda yake yake yin tsaye taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzo Allah ya aiko zai da harisa yace kaje ka ga ma akhnas dan shuraik kace mai ganin zani shigowa dan Allah ya bari in shigo da kare shi da amincin shi fa bata ila suhail bin amr da yakiya sai manzo Allah ya aika musu suhail dan amr fa qala suhail sai suhail yace inna bani amir lalle kabilan bani amir la tujiru ala bani ka'ab ba su ba da kariya akan bani ka'ab fa ba sa ila al-mut'am bin adi sai manzo Allah yace to har yanzu dai akwai ko sauran mutane yace je wurin mut'am dan adi ka gaya mashi fa qala al-mut'am sai mut'am yace na'am kace mai ya shigo thumma tasallaha sa'annan ya dauki makami wada'a banihi wa qaumahu ya kira ƴaƴan shi da mutanen shi yace kowa dauko makamin shi albisu silah fa qala albisu silah yace kowa daura makamin shi wa dakala wa kawwanu suka kafa ko wa kawwanu inda arkanil baiti suka mana duk suka tattara a wurin shika-shikan dakin Allah yace fa inni lalle ni qad ajartu muhammadan sallallahu alaihi wasallam lalle ni na ba annabi sallallahu alaihi wasallam kariya thumma ba'sa ila rasulillahi sannan ya aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ani dukhul cewa ka shigo wa dakhala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya shigo wa ma'ahu zaid ibn haritha yana tare da zaid ibn haritha hatta intaha ila al-masjid al-haram sai da manzo Allah ya isa zuwa masallaci mai al-hurma fa qala al-mut'am bin adi sai mut'am da adi yace faƙama ya tashi a lara hilati a kan tago shi fanada sai ya kira ya ma'ashara ƙurashi ya ce kai ƙurashawa inni qad ajartu muhammadan lalle ni na ba annabi muhammad sallallahu alaihi sallama kariya fala yahjuhu ahadun minkum mutum ɗaya daga cikin ku kai ya yarda ya gaya mai bakan magana kai ya mai zambo wanda rasulullahi wallahi manzala ya kai ilar rukun ya zuwa ainihi rukuni shine ainihi alhajar al-aswad fastalama wai sun bace shi ya taba shi ya kama shi wa tafa bil bait ya dawafi ga dakin Allah wa salla rak'atayn ya raka'a biyu wa sarafa ila baitihi ya juya zuwa gidan shi wa mut'am bin ali wa waladuhu mut'am da ali da yayin shi muhaddiquna bihi suna zagaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi silah da makami hatta dakhala baitahu har sai da ya shiga gidan shi kuma mut'am ba musulmi bane ba wai musulmi bane kafiri ne duk wadancan da manzala ya kafa dukkan su kafirai ne domin su ne masu iko da garin musulmi ba ya ba wani musulmi za ya ce ya kare manzo Allah mutumin da yake boye maka a ganin shi ya ce ya kare yana hitawa za a sassare shi ka sai masu garin ko manzo Allah ya da su ne masu garin an ji gari naku ne yau wata rana ba naku bane wakila aka ce inna abajalin sa'ala mut'iman abu jali ya tambayi mut'im yace amujirun anta am mutabi shin kariya ce ka bada ko ka ba addinin nashi muslim yana ne ko ka musulunta ne saboda na ga zazzake yau taka tayi yawa yawa an musulunta kai kai ma mu gama da kai kala sai ce bal mujir yace a'a kariya na bada kala sai abu jahal yace qad ajarna man ajarta mun kare wanda ka kare wa qad hafiza rasulullah sallallahu alaihi wa sallama lil mut'imi hadha as-sani'a manzo Allah ya ya, ya rike wannan aikin da mut'imi ya mashi dama annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya masa alkhairi ko sharri ka mai ma ba ya rike ka to ballantana ka mai alkhairi ga mutane can sun mai shari ya manta da su bai sa su cikin addu'a ya ce Allah ya raga-raga da su ya hallaka su ba bai ce Allah ya tsire masa albarka ba to ballantana ka kyautata mashi fa qala fi asara badrin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin fursunan badar waɗanda aka kamo su a yakin badar manzo Allah ya ce law kana al-mut'im ibn ali da mut'im dan ali ya kasance hayyan da ran shi thumma kallamani sa'an nan ya yi mani magana fi ha'ula innatna a cikin waɗancan kafiran masu ɗoi suna wari domin an kakkashe su duk ga sunan kwankwance duk sun kumbura ba wanki ba wanka babu wani tsafta sun an bar su gawarwaki ga sunan kaga wari suke yi waɗannan masu warin kuma da ma kabiri wari yake inna malmushrikuna najas la taraktuhum lahu manzala yace wallahi da na bar shi da na bar su gare shi da zai mana magana a sake su ya ce wallahi da kyale su zai waɗannan kafare ne rayu waɗanda aka kamo da a ce mutu amma ɗan adi yana dare ya zo ya ce da Allah duk a sake su ya ce wallahi da duk sakin su zai domin ina muka samu mantuwa mu mance da wanda ya kyautata mana a wannan ba koyarwa addinin mu bace kuma yana nan yana yawo cikin rayuwar mu ba ruwan mu malamin ka za ka mancewa wanda ya koya maka karatu mai gidanka da ya koya ma kasuwa za ka mancewa mai gidanka da ya koya ma aikin hannu za ka mancewa tsakaninku da shi ma sai gaba in ya zo za ya wuce sai ka yi haka sai ya wuce ka dawo shi ya koya maka aiki tun baka san komi ba Allah ya kiyaye abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya samu gyara Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin ƙasanmu Allah ka kare mana shari ka kare mana makirci da kai da ya Allah Allah ka tabbatar da mu akan zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali da farin ciki ya Allah waɗanda suke so su watsa mana farin cikin mu da kwanciyar hankalin mu Allah ka shirya su mun ba su shirya Allah ka kare mu daga sharrin su ya Allah Allah ka kare mana shugabannin mu ya Allah daga makircin da ake kulla musu da kaidin da ake kulla musu ya Allah Allah ka kara gyara mana shugabannin mu ya Allah zamanto masu kyakkyawan mu'amala da mu da su ya Allah duk abin da za su yi wanda zai amfane mu ya Allah ka bar su yi mana ya Allah duk abin da za su yi wanda za su cutar da mu Allah ka kame hannayensu da gare shi ya Allah jami'an tsaron mu Allah kara musu himma da kwazo da kokari Allah ka kare su daga duk wani hali da aka kawo musu ya Allah Allah ka tsare su ya Allah Allah ka ba su karin halin da za su tsare kansu masu tsare mu ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu cimaka mai albarka da abunan nan da ake ta labarin ko ina tana da kyawu Allah ka rike wannan kyawu nata ya Allah Allah ka kara mata kyawu ka kara mata albarka ya Allah Allah ka sa ta ida lafiya ya Allah Allah ka sa da ita mu fita daga dukkan wata yunwa da matsalan abinci ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah ka matsa mana ya Allah Allah subhanahu wataala ka karba mana ya Allah kawo mana ƙarshen duk wata wahala ya Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da yunwa ka raba mu da rishin aiki da rishin kasuwa ya Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah kara musu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahma Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gidan aljanna Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka raba mu da jahilci da wauta da kafirci da rishin hankali ya Allah Allah ka hada mu da kyawawan halaye ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين